بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau litinin goma ga watan dulka'ida hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu daidai da sha shida ga watan Septemba shekara ta dubu biyu da sha uku a ci gaba da karatun littafin tariqul janna fi takhrij ahadith al-bughya na abu abdurrahman al-dusowi ismail bin akibo ahmad jibril Allah maɗaukin sarki ya da alkhairi. In ba manta ba, Mala yana kan mana bayani dangane da abin da ya shafi sallan jam'i, a inda mun karanta hadisin annabi da saura ƙiris manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wasallama ya sa a ƙona gidajen wasu mutane waɗanda ba su zo yin sallah cikin jam'i ba. ba don komi ba sai don mahimmancin sallah a cikin jam'i. Kenan in ya zama manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallama tare da tausayin shi, da tausar samu al'umma da yake ya kai ga zai faɗi wannan maganar. To, ko wanda ya fahimci wannan muddin da mai hankali ne shi ya kamata ya kiyaye, ya fahimci mahimmancin sallah a cikin jam'i ya kai ga annabi ya faɗi irin wannan to sai hankali ya taka tsantsan Allah madaukin sarki ya saukar da aya cikin alkur'ani yana yaban annabi wajen tausayi da tausasawa da jinkan al'umma kun gani to kuma ya ce laƙar hammamtu an amura bisala ku jefa ƙiris annabi ya himmatu ya sa a kira sallah a yi iƙama ya naɗa wani ya jagoranci sallah shi kuma ya ɗibo wasu jama'a ya tafi da su suna ɗauke da kayan ƙirare a ji a ƙona gidajen wanda ba zo sallah ba wannan al'amarin ya girmama kuna fahimtar wannan ko mahimmancin sallah ya kai shi yasa ƴaƴanku da ƙannunku da duk wanda za ku iya gaya ma ya ji ku to ku gaya mai cewa ya kula sallah ba abin wasa ba ce Allah ya sa mu dace qala al-musannib rahimahullah marubucin wannan littafi al'imam Uthman bin Abi Bakarin Allah maɗaukin sarki ya ji ƙanshi ya ce, An ibn Mas'ud radiyallahu anhu ƙala, daga Abdullahi ɗan Mas'ud Allah maɗaukin sarki ya ƙara masu yarda ya ce, Inna Rasulallahi sallallahu Alaihi wa Alihi sallama allamana sunan alhuda, ya ce, Annabi ya karantar da mu sunnonin shari'a. ma'ana matakan da za su ɗora mutum a turban tsira. Inna min sunanin huda, ya ce daga cikin waɗannan sunnonin shirya sai ce as-salatu fil masjidi, yin sallah a cikin masallaci allazi yu'adhdhinu fihi, wanda ake kiran sallah cikin masallacin. Wa ma minkum min ahadin, ya ce babu wani ɗaya daga cikinku illa wa lahu masjidun fi baitihi face sai da ya kasance yana da masallaci a gidan shi ma'ana kowane mutum kamar yadda ya tabbata a hadithi annabi ya ce an sanya mashi ko ina ya zama masallaci to kenan a gidanka inda kake sallan na filfilinka da inda matanka take sallanta wannan waje masallaci ne kuna gano wannan amma an san wajen masallaci ne amma ba ba da izinin yin sallah kuma a wajen ba kuna fahimtar wannan da kyau ko sai aka ce ku bar gidan in an kira sallah ku zo masallaci to sai annabi ya ce walau sallaitun fi buyutikum da za ku tattaru ku yi sallah a gidajenku wa taraktum masajidakum ku bar masallatanku tsofinta a ce kowa ya ja tunga ya tsibbace inda yake rika yin sallah dan taro waɗanda suke rukuni suke kuri wanda suka yarda da juna su rika sallah irin wannan wajen su bar masallatai annabi ya ce taraktum sunnata nabiyikum da kun bar sunnan annabinku sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai ce walau taraktum sunnata nabiyikum da za ku tattaru ku bar sunnan annabinku la kafartum duk da kun kafarta mala ya ce wannan shine jerin giyan hadithai a cikin wannan littafi na 24 rawahu abu dauda qultu hadisun sahihun mala akibo ya ce wannan hadisi ne ingantacce wallafzil mazkuru huna shadh amma lafazin da aka ambata a nan to shadh ne wata kalma ce kwaya ɗaya za mu zo mu ji ita ta haifar da wannan shuzuzin kun fahimci wannan da kyau ko ita ce illar kwaya ɗaya tallintan mala ya ce akhrajahu muslim al-imam muslim ya fitar da wannan hadisi a lamba hadisi na 654 fi salati a littafin da ke bayani akan sallah babu fadli salatil jama'a a ƙarƙashin babin da ke magana akan falalan sallan jam'i wa bayani tashdidi fi takhallufi anha da bayanin da ya zo dangane da tsanantawa ga mutumin da ya sakaci game da sallan jam'i baya zuwa ko ya tsibbace a gida yayi ko a rumfan kasuwa ko a wajen taronsu. Abu Doda ya fitar da wannan hadisi a lamba na ɗari biyar da hamsin fi salati a littafin da ke bayani a kan sallah babun fit shididi fi tarkil jama'a a ƙarƙashin babin da ke bayani a kan shari'a ta tsananta magana matuƙa dangane da mutumin da ya bar sallan jam'i ya koma yana sallah a wani waje can daban. al'imamun nasa'i ya fitar da hadisin a jiz'i na biyu shafi na ɗari da takwas fi salati babul muhafazati ala salawati haisu yunadi bihinna a ƙarƙashin babin da ke bayani akan cewa lallai mutum ya kula da sallah a inda aka ware musulmi suke sallah a cikin taro ibn maja ya fitar da hadisin a lamba na 777 fil masajid a littafin da ke bayani akan masallatai wal jama'a babul mashi ila sala a ƙarƙashin babin da ke bayani akan tahowa zuwa sallah wa tayalisi haka abu da tayalisi a cikin musnadin shi ya fitar da wannan hadisi a lamba na 311 wa abdurrazzaq haka al-imam abdurrazzaq as-sanani ya fitar da hadisin a cikin kitabul musannab a lamban hadisi na 1983 في الصلاة باب السجود الجماعة شهود الجماعة والطبراني حكى الإمام الطبراني يبتدى أن حديثي ألمبا ندبو تقوس دري بيد تسعين شدة الإمام البيهقي أتكين سنن الكبرى ألمبا حديث ندبو هدو دري ترى دهمسن دبيو في الصلاة باب ما جاء في التشديد في ترك الجماعة ابن هبان يبتدى شي أتكين الصحيح ألمبا حديث ندبو بيو دري من طريق أبي الأحواس an abdullahi bin mas'udin radiyallahu anhu mawqufan ruwayan al'imam ibn hibban ruwaya ce mawqufiya mawqufi shine tabi'i ai sahabi ya ce ko sahabi ya aikata ma'ana fatawan sahabi ita ke cewa mawqufiya maganan annabi ko aikin annabi kuma sai zama marfu'i na tabi'i zuwa ƙasa shi kuma sai zama maqtu'i Allah ya sa mu dace mala yace wa lafzu lafazin da ya ce lakafartum inda abi dauda wannan lafazi ya zo wajen ya zo daga wajen abu dauda ya ce shaz wannan lafazi shaz ne kada khalafa sa'irar riwayati kulliha wannan ya saba ma sauran ruwayoyi baki daya wal mahfuz tabbataccen ruwaya da malamai suka haddato suka kiyaye shine ladalaltum da kun bata ba lakafartum ba kenan duk mutumin da baya zuwa sallan jam'i irin wannan to bata zai bat kama huwa inda muslimin kama yadda wannan ruwaya ya zo a cikin ruwayan muslim wa gairihi wa qada ashara ilayhi al-albani rahimahullah al-imam al-albani yayi ishara zuwa ga wannan ruwaya fil irwa a cikin littafin irwaul galil fi takhrij ahadith manarus sabil a juz'i na biyu lamba hadisi na 247 faƙala sai ce wa hiyar riwayatun da'ifa munkara ruwayan da ta ce lakafartum to ruwaya ce mai rauni munkara mala ya ce li mukhalafati halis sa'irin riwaya saboda ta saba ma lissa'irin riwati sauran masu ruwaya da suka ruwaito ladalaltum suka ce ba lakafartum ba to kowanne ne dai wanne ne ke da sauki a ce duk da kun bata in kuka daina zuwa inda kuke sallah cikin gayya kuna sallah annabi ya ce duk bata za ku muna fahimtar wannan da kyau ko amma mutane ba sa fahimtar wannan daukan suke yi al'amarin taro a masallaci ai sallah abun wasa ne duk wannan shine dalilin batan mutane kowa ya dan tare yana neman girma sai ware sai masjidu dirar kun gano wannan da kyau ko kuma sai kokarin amfani da jahilcin mutane ya ribace su ya masa ƙarya si ta sallah Allah madaukin sarki bai sawa a rikodin sallah so da ta zama plan ne ba komai a wajen so duk abin da kai ba a bisa tsarin shari'a ba wannan kai aikin banza kuma ranar kiyama sai ka ansa query akan shi mala yace wa abul ahwas shi wannan abu ahwas mala yace huwa auf bin malik bin nadla shine aufu dan malik dan nadlata Allah madaukin sarki ya ƙara mashi yarda قال المصنف رحمه الله مربوطين wannan littafi na bugayatul muslim bugayatul muslimina wa kifayatul wa'idin yace an abdul an ibn umar radiyallahu anhuma qal daga abdullahi dan umar Allah madaukin sarki ya kara masa yarda yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi yace salatul jama'a أفضل من صلاة الفز بسبع وعشرين درجة صلى جماعة صلى cikin jam'i ya fi sallan mutum ɗaya da daraja ishirin da bakwai. Wannan hadisi kai tsaye za mu sharhin shi sosai a cikin karatun littafin Riyadu Salihin da muke yi. Akwai ruwayan da ta zo ta ce da daraja ishirin da biyar. Za mu tattauna menene bambancin tsakanin wannan ruwaya da kuma wancan ruwayar kuna fahimtar wannan sannan za mu zo mu ji gaɓoɓin abin da ake nufi da wannan ana gane wannan da kyau sannan mu tattauna shin in mutum ya salla shi kaɗai sallan ta yi ko ko ba ta yi ba shin zai samu daraja 27 shi ma wanda ya shi kaɗai amma wanda ya yi sallan cikin jama'a za a ninka irin 27 ɗin wancan ne su 27 a bashi ko kome ake nufi duk da izinin Allah za mu tattauna da wasu bayanai masu matukan mahimmanci da suke da alaƙa da haka Allah madaukin sarki ya sa mu dace malice wannan hadisi akhrajahu bukhari wa muslim Limamul bukhari da muslim ne suka fitar da hadisin wannan shine jeren giyan hadisi na 25 Allah madaukin sarki ya sa mu dace qultu mala akibo yace hadisun sahihun wannan hadisi ne ingantacce akhrajahu malik al-imam malik ya fitar da shi a cikin muwatta a lamba hadisi na 280 fi salati a littafin da ke bayani akan sallah babu fadli salatil jama'a ala salatil fadhi a ƙarƙashin babin da ke bayanin falalan sallan jam'i a kan sallan mutum ɗaya. Min tariki nafi'in an ibn Umara marfu'an, ta hanyar nafi'u daga Abdullahi ɗan Umar, Abdullahi ɗan Umar kuma daga annabi. Wa min tariki hil Bukhari ta hanyar al'imamu Malik, al'imamu Bukhari ya ruwaito wannan hadisi a lamba hadisi na 645 fil azan a babin da ke bayani akan kiran sallah babu fadli salatil jama'a a ƙarƙashin babin da ke bayani akan falalan sallan jam'i. Muslim ya fitar da wannan hadisi a lamba hadisi na 649 fil masajid a littafin da ke bayani akan masallatai babu fadli salatil jama'a wa bayani tashdidi fit takhallufi anha babin da ke bayani akan falalan sallan jam'i da kuma uquba mai tsanani da aka tattalar ma mutumin da baya zuwa sallan jami'a kan kare ko a kan lokaci Allah madaukin sarki ya kiyaye mu wannan sa'i al-imamun nasa'i ya fitar da wannan hadisi al-juz'i na biyu shafi na 103 fi salati babu fadlis babu fadlil jama'a wa ibn hibban ibn hibban ya fitar da wannan hadisi a lamba na 2052 wal baihaqi fil kubra al-imam al-baihaqi ya fitar da shi a sunan al-kubra a lamba hadisi na dubu hudu da ɗari tara da hamsin da biyar fi salati babu ma ja'a fi fadli salatil jama'a wa taba'a malikan ubaidullahi bin umar ubaidullahi dan umar yayi mutaba'a a ruwayan imamu malik wa huwa athbatun nasi fi nafi'in ubaidullahi ya fi nafi'u tabbatuwa ma'ana wajen hadda wajen nagarta wajen komi kama kala ahmad fil ilal wa ma'arifatin rijal kama yadda al'imamu ahmad ya faɗi a cikin kitabul ilal wa ma'arifatin rijal bal yuqaddamu alal jami mala ce kai ana gabatar da ubaidillahi akan dukkanin ma almajiran abdullahi dan umar malin ya ce farawahu an nafi'in an ibn umar marfu'an akhrajahu ibn maja ibn maja ya fitar da hadisin a lamba na 789 fil masajidi wal jama'at babu fadli salatil jama'a kenan in mun fahimci wannan hadisi da kyau mutum ya kokari ya salla cikin jam'i shi yafi zamu zo zamu ji a wancan karatun da nake muku samfotin shi salla a masallaci da daddan masallaci to yafi daraja sama da sabon masallaci da ba masjidi dirar ba ma. Kun gano wannan ana da bukatan masallaci amma wannan sabo ne, wannan tsoho ne, in kana da hali karka sake kai sallah a sabon masallaci, ka je tsohon masallaci kai. Idan ya kasance a tsohon masallaci, a ce duk tsofaffin masallatai ne, duk kuma babu masjidi dirar a cikinsu, to kai sallah a masallacin da limaman shi da masu kulawa da shi sun fi ɗaukakuwan mutunci da daraja ya fi je kai sallah inda ba su da irin wancan. Kai sallah a masallacin da ke tara jama'a da yawa salihai mutanen kirki ya fi kai sallah inda yuyuyu suke taruwa. Kai sallah inda mutane suka fi yawa ya fi je kai sallah inda ‘yan kaɗan suke. Duk za mu tattauna wannan maganganun. Domin al'amarin sallan jam'i ko ba abun wasa ba ne fa. Wasa da sallah cikin jam'i shine al'amarin raunin musulmi na farko. yanzu ku ga akalan duniya kaf kafirai ke gudanar da shi a yau inda za ku fahimci wannan lokacin da rikicin siriya ya taso wata ƙasan musulmi ta iya magana ƙasan kafirai ne ke cewa ji ta kashe musulmi ba wata ƙasan musulmi da ta iya cewa ba ta yadda ba sai yar uwarta ƙasan kafirai ta ce ba ta yadda ba kun gano wannan da kyau ko a lokacin da ake cewa ƙasan siriya ta miƙa makamanta masu goba a lokacin ba an sanar Isra'ila ba ba, suna nan, kuma duk kishin da su waɗancan suke suna kishi ne kawai na ƙawace na wani abu ba kishin addini ba, ita kuma Amerika da Ingila da Faransa da sauransu so suke su je su yaƙi na addini, saboda su kashe musulmi, su rusa garuruwan musulmi, su jefa musulmi cikin bala'i, sannan kuma su saman ma Isra'ila hanyar da za ta mimmike kafa. Ba goyon bayan Bashar al-Assad muke yi ba, abin da yake ba daidai ba ne. saboda kwaɗayin mulki kai ta kashe mutanen ƙasanka ba goyon bayan shi muke yi ba a duniyar aƙida saboda shi ɗan shi'a ne alawi mu kuma ahalus sunna ne salafiya mun gano wannan to amma in mun kalli abin a siyasance a duniyance dole mai hankali ya san inda zai tsaya ma domin a yau ga inda duniyan ta fuskanta ƙasashen laraba sun zama ƙidahumai ba su san abin da ya kamata su sani ba ana ta masu ɗauki ɗaiɗai ba su san wannan ba an dai rusa Lebanon domin an waye gari Lebanon ba ta da katabus duk abin da ya faru Isra'ila za ta yi mata hari. Ƙasan Siriya akwai ɓangarorinta da a yanzu ka yana hannun Isra'ila ne, haka ƙasan Jordan. Ƙasashen da ke iya motsi an waye gari an karya motsinsu ba sa iya katabus. To yau an waye gari sun je sun karya Iraki, sun karya Afghanistan, sun karya Misra, sun karya libya sun karya ina yau kuma yanzu an faro ina syria wata ƙasa ta rage mai rai kuna gano wannan da kyau ku haka za su bi suna wannan karyarayen karyarayen har sai sun karya ko ina allah madaukin sarki ya kiyaye shi yasa mutane ba su fahimci abin nan ba ne duk wanda aka ja aka ce kai zo za mu baka matsayi za mu baka mukami za mu baka kuɗi sai ya rure kawai sai ya ji sai sarayar da 'yancin mutanen shi ana nan an gama da wannan to kuma za a je mataki na biyu za a je mataki na kaza za a je mataki na kaza haka haka sai an karya ku gaba daya da annabi ya ce yushiku an tata da alaikum al'umam kamata da al'akalati ila kas'atiha kun ɗauka kawai kuna cikin a haɗe ne za a maku haka za a ja wani ɓangare daga cikin ku ne a shantakar da su a rusa saboda kwaɗayi da neman matsayi a ja wasu ma ƙara masa haka a ja wasu ma ƙara masa haka har uwar gayyanku sai an raunata ta sai an waye gari ba ku da ƙarfi yanda duk waɗancan da aka karkatsa su kaɗai ba za su iya komi ba in an katsa kun zama haka to duk wanda aka daren ma dole ma ya miƙa wuya don ba abin da zai iya yi amma sanda suke curafa amma har yau wai an kasa faɗa kuwa an kasa ganewa ƙasan saudiya fa samun wasu malamai aka yi suka yi magana kan wannan abun ba daidai ba ne nan da nan saudiya ta dakatar da su game da karantarwa da wa'azi da limanci da komi wai suna sa kansa a harkan siyasa amma a lokaci ɗaya kuma fafuroma yana magana akan irin maganganun da su suka yi shi ba a dakatar da shi ba saboda ƙasar saudiya tana jin tsoron amerika kar amerika ta ce don menene malamai suke magana akan wannan abu allah maɗaukin sarki ya kiyaye قال المسنب رحمه الله وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم har ila yau manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce, Walau alima ahaduhum annahu ya ji da azman saminan, annabi ya ci da ɗaya daga cikin waɗanda suke sakaci game da zuwa sallan cikin jam'i ya san zai samu wani ƙashi mai ɓargo, la shahida ha da ya zo sallan. Wallahi da ya san za a bashi wani matsayi, ko ya san za a bashi kuɗi, ko zai samu wani abinci mai rai da lafiya, ko za a zo da wani tantakwashi mai ɓargo mai daɗin haɗiya za a kawo a ce ana to za a ga mutane suna zuwa yadda za a ce in aka zo sallar la'asar kullum a masallacin nan za a zo da take away za a raba duk wanda ya fita ya buɗe zai ga yau kilishi ne goben an raba a sallar azahar in ya je buɗe zai ga farfesun kaji ne jibi in aka zo aka haka zai ga gyararren tsire ne a ciki in ya zo wata rana kuma zai ga kuɗi ne aka zuba ciki aka bayar ina gaya muku hanyar nan ko tun daga nan har kan kwanan can cikewa za ta rika yi ba duk masallatan garin nan za su watsi za a komo nan a rika sallah saboda an san an gama sallah akwai wani abun masarufi da zai fito shine abin da annabi ya gano mutane karshe za su koma neman abun duniya da ibada kun gane in za su samu wani abu za su yi in ba za su samu ba ko ba za su yi ba kalla da kyau wannan karatun da muke tattaruwa muke a nan ko ina gaya muku da a ce kullum aka tashi za a bada naira hamsin hamsin kakka ɗauki wani kuɗi da yawa hamsin hamsin wannan da ya ce ana tashi a raba naira hamsin hamsin gobe a raba ji ba a raba to gata in aka zo ko kuɗin nan ba za ku samu wajen zama ba masu son hamsin za su cike wajen kuna fahimta abin da annabi ya faɗi kenan kuma duk abin da annabi ya faɗa ko ka ko ka so haka za ga ya bayyana wani zai ce a karatun awa daya a wallahi zan je zan zauna in na samu hamsin din kaga ya ishe ni cin gyada ko siyan na rake shikenan na samu na rake a gona wani ya ce a wallahi sai ya sai kwakin shi ya jira goban an bada ya sai sukari kuna fahimtar wannan kalirin waɗannan abubuwan da mutane za su koma harkan lahira a mai da shi harkan duniya sau da fitsara kawai Allah ya sa mu dace Malai ce rawahul Bukhari wa Muslim, wa fi riwayatin, a wani ruwa ya ce, Inna akala salatin alal munafiqin sallar da ta fi munafikai nauyi da wahalar da su, salatul isha, sallan isha'i ne wa salatul fajiri da kuma sallan asuba. Walo ya alamuna ma fihi ma, annabi ya ce, da sun san darajar da ake samu cikin waɗannan salloli, la'atauhu ma walau habuwan, Allah da sun zo waɗannan sallan koda da jan gindi ne. da rarrafe wallahi za su zo sallolin nan guda biyu duk wanda ko gabbe wasa da waɗannan ko to alama ne daga cikin alamomin ba munafiki ne shi ba shi mumini ne sabai har suna ma gane wani munafiki ne in sun ga bai samun sallan jam'i a sallan asuba da sallan isha'i Allah shi kyauta qultu mala akibo yace hadisun sahihun wannan hadisi ne ingantacce kuma na 26 cikin jeren giyan hadisan cikin littafin Bugiyatul Muslimi. Wa huwa qit'atun min hadisi Abi Huraira as-Sabiq. Mala yace wannan hadisi yankin hadisi ne da ya gabata wanda muka karanta da yace laqad hamamtu an amura bis sala. Kun gano wannan da kyau hadisi na 23 a shafi na 38. Yace wa qad sabaqa takhrijuhu hakika takhrijin wannan hadisi ya gabata falyuraji mutum ya koma je duba a can qala al-musannif rahimahullah marubucin wannan littafi al-imam Uthman bin Abi Bakrin Allah ya ji kanshi yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama haka annabi ya ce ma min thalathatin fi qaryatin annabi ya ce ba za a taɓa samun mutum uku a wani gari ba wala badawin ko wata karkara wani ƙauye a samu mutum uku mazaunan wannan garin wala tuqamu fihi musalla a ce su uku ne fa kawai ba su haɗuwa su yi sallan jam'i illa qad istahwadha alaihim ash-shaytan face sai shedan ya ribace su fa alaikum bil jama'a nabi ya ce ina umurtan ku da yin sallah cikin jam'i fa inna ma ya'kulu dhi'bu alƙasiya domin kyarkeci na cinye dabban da ta fanɗare ne a cikin gayya duk wanda ana tafe ya ware ko Allah sai shi yi nasara kan shi kowaye duk imanin shi duk ilimin shi in dai ana tafe annabi yana hana waɗannan abubuwan amma wani sai halattar ma kan shi ta hanyar gayyato na soshi yana fassara su da fassara na ƙarya don ya cimma manufofin shi ko manufofin masu sa shi kuna fahimtar wannan da kyau ko shi sa ku ji tsoron Allah Allah madaukin sarki ya sa mu dace wannan ne hadisi na 27 akhrajahu abu dauda wannan sayi wa ahmad wal hakim qultu hadisun sahihun malai ce wannan hadisi ingantacce ne hadisun hasanun wannan hadisi ne kyakkyawa akhrajahu abu dauda abu dauda ya fitar da shi a lamba hadisi na 547 fi salati babun fit tashdid fi tarki sala a ƙarƙashin babin da ke bayani akan shari'a ta tsananta matuƙa game da mutumin da ke barin sallah limamin nasa ya fitar da hadisin a juz'i na biyu a shafi na ɗari da shida fi salati babu tashdidi fi tarkil jama'a wa ahmad al-imam ahmad ya fitar da wannan hadisi a lamba na 21758 wal hakim haka al-imam hakim ya fitar da wannan hadisi a shafi na 765 ibn hibban a lamba hadisi na 2098 min tariqi za'ida an sa'ib bin Hubaishin, an ma'adan bin abi talha al-ya'amuri an abi darda'i marfu'an. Mala ya ce wa kulluhum thikat dukkanin waɗannan amintattu ne, yuhtajju bihim ana kafa hujja da su, wasa'ib bin Hubaish al-kala'i sadukun thika, shi wannan sa'ib ɗan Hubaish al-kala'i amintacce ne mutumin kirki. وقال الحاكم حاكم يتي والسائب كتن وروى عنه زائدة وعرف من مذهبه أنه لا يروى إلا عن الثقات an sani game da mazhabin shi shi baya ruwaito hadisi sai daga amintattu kun ga wannan maganar da malai faɗi to shi ya jawo maganganun da zamu karanta yanzu a gaba cewa shi an san a haka shi yasa daga lokacin da mutum ya nuna shi masani ne ko sai su matsa shi da tambayoyi tambayoyi sai sun ƙure shi mun gano wannan da kyau ko sai kada wanda ya rika tinkaho game da ilimi da karatu da menene kowa ya kankan da kai duk wanda bai kankan da kai ba sai ya hadu da matsala kuna gano wannan da kyau ko kuma ka kokarin bayyana daraja da waye sai Allah madaukakin sarki ya nuna maka baka kai ko ina ba yanzu wannan yabo ne aka yi mashi to amma sai malaman hadisi suka fara bincike shin yaban ya tabbata kuna fahimtar wannan da kyau ko qultu Malam Akibu ya ce sai na ce wa ƙaular hakim haza, maganan da hakim ya faɗi ɗin nan, hurifa min mazhabi za'ida, sanannen abu a mazhabin za'ida, annahu la yarwi illa an thiqat cewa shi baya ruwaya sai daga amintattu fihi nazarun yace wannan akwai abun dube fa kadarawa za'ida an hakim bin jubair inda tirmidhi ai shi wannan za'idan an samu yayo ruwaya daga Hakim ɗan Jubair a wajen Tirmidhi a lamba hadisi na 2878 fi fadailul Qur'an a babi ko littafin da ke bayani akan falalan Alƙur'ani babu ma ja fi fadlil suratul Baqara a babin da ke bayani akan falalan suratul Baqara wa ayatul Kursi wa huwa da'ifun ku gano wannan da kyau ko qala Tirmidhi aqbal hadis ƙarshen hadisin ma Tirmidhi yace haza hadisin garibun la na'rifu illa min hadisi Hakim ibn Jubair wa qad takallama Shu'ba fi Hakim ibn Jubair wa da'afahu ya ce hakika wannan hadisi ta hanya ɗaya ya zo kuma dama turmidi in yi itilaƙin garaba abin da yake nufi da ifi haka ne sannan sai ya ce mu ba mu san wanda ma ya ruwaito wannan hadisin ba kakab sai hakimu ɗan jubair kuma al'imamu shu'uba ya ce mutum ne mai rauni to kuma kaga an ce sahib ɗan hubaish baya ruwaito hadisi sai ga mutumin da ya zama wa amintacce ko to shine sai ya ce to kuma gashi yayi ruwaya daga da'ifi to kuma ya za a yi wa qala al-hafiz ibn hajar fi lisan al-mizan haka ibn hajar ya faɗi a cikin lisan al-mizan qala abu zur'a turika hadithuhu yace an yi watsi da hadisin wancan wa qala abu hatim zahibul hadis in sun ce zahibul hadis alama ne na raunata hadisi wa qala abu ahmad al-hakim laysa bil qawiyyi indahum وروى أيضا الليث بن أبي سليم في كتاب الرفع اليدين في الصلاة للبخاري وليث ابن أبي سليم ذا ضعيف mun gano wannan da kyau ku kuma an ce bai ruwaito hadisai sai ga amintattu to kuma gashi ana ta koro masu rauni an ce yayi karatu a hannunsu wa qala ahmad wa abu hatim wa abu zar'a zur'a muttaribul hadis yace hadisin shi ana samun ittirabi wa qala abu zur'a aidan ليس ابن أبي سليم لين الحديث لا تقوم به الحجة عند أهل العلم كنت مغان دا معلمي سكا فدي وبهذا يتدي أن كلام الحاكم ليس على إطلاقه ما ليش أبن دزي بيانا منا أنان مغانا حاكم با كيس يبني ولا يستقيم كو مغانا بذات زونا با ولكن لو قيل على الغالب لكان له وجه da dai ya ce a mafi rinjaye to da shi kenan amma cin da ya ce kakab jama'a cika cif Allah ne kawai wallahu a'lam Allah madaukin sarki shine mafi sani subhanakallahumma bihamdika shada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum